أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kadar haduwar mu a wannan masallaci na al-muhajirun domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul baqara jiya mun tsaya ƙarshen aya ta ɗari da goma sha biyar insha Allah tabaraka wa ta'ala yau za mu tashi farkon aya ta ɗari da goma sha shidda muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu kafin mu fara akwai tambayoyi da aka rubuto guda uku insha Allah za mu fara da su Allah tabaraka wa ta'ala ya dakar da mu wajen amsawa daidai mai tambayar yayi sallama yace yana da tambayoyi ne guda uku duk da ke cewa ɗayar ba tambaya ba ce sauran guda biyu ne kusan ake ga tambaya yake cewa ranar ranar lahadi ka ja musallar isha na'am sai ka biyo wani kuma wasu ma suka yi tarawihi kuma ba tare da an yi mutane bayani ba ko mutane sun ji wani iri haka kuma ba yi mutane bayani ba lallai da ranar asabar ko da ranar lahadi ni na yi sallar isha ne amma ba ni na yi tarawihi ba kuma wannan ya halista a cikin addinin musulunci tsarin limanci shi mutane za su sanya limaminsu mutum ɗaya daga cikin malamai a zamanin yanzu suna ganin cewar bai ma kamata ce sai an ayyana wani a matsayin mataimakin liman ba kawai in ta kama aka wani wasu suna ganin za su iya ayyanawa saboda lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama su waɗancan suke shiga aibe cewa da kai ne na'ibi ko mataimaki na ba na fata an gane saboda sai suke cewa ba maganar ayyana wani amma wasu na ganin cewar a samu na ɗaya a samu na biyu a samu na uku yana da amfani saboda kawai idan imam ɗin bayanan kawai an sani kai tsewa ne suka yi wannan wato ijtihadin ko hangen idan aka ce wani shine imam to shi kuma yana da dama ya zaɓi wanda wato ya wakilta wani ko ya yi bako ko wani mutum ko shi yana jin cewar yana jin yanayin da ba zai iya ba ko baya bukatar a ce yanzu ya ja mutane sallah to yana da dama ya nuna wani ya ce zo ka yi mana sallah idan shi wanda yake liman bayanan to mutanen da suke gurin to su suke da dama su zaɓi wani idan masallacin akwai wanda yake a matsayin na na ɗaya to kai tsaye ba wanda yake da dama su wannan yi kamar inda mamɗin yake da dama to shi yake da wannan idan shi ma na biyu ne akwai to shi ma shi yake da wannan dama idan kun babu wannan to shi limamin shi yake da dama idan kuma limamin bayyanan na biyu ne yake nan to shi ɗin ma yanzu kamar yanda wancan yake haka yake da wannan damar idan shi ya ji cewar wani zai wakilta shi mana da wannan dama ɗin saboda haka idan kuma shi imam zai wakilta wani ya ja sallah to ba bukatar sai ya gaya mutane ko ya nemi izinin jama'a illa iyaka shi dai ya duba cewar wannan ya cancanta ya jagoranci mutane sallah ko bai cancanta ba in ya cancanta yana da dama ya abin nan ya wakilta shi na fata an gane wallahu alam tambaya ta biyu kuma yake cewa yake cewa idan mutum yana yin sallar dare yana so ya karanta surori da yawa ba wani ba sura ɗaya ba kenan to sai ya yi bismillah a kankanin kowace sura wani ya karanta wannan sura zai ƙara wata zai ƙara tafiya wata kowace zai yi bismillah a mutum zai yi bismillah sai dai zai yi bismillah a asirce ne ya kuma yi karatun a fili domin shine asali a sallar dare duk da ke cewa ba dole bane idan za ka yi sallar nafila da daddare sai ka yi karatun a fili ba lallai bane idan ka yi a ɓoye ma yayi sai dai al'asu asali a sallar dare in dai rana ta faɗi duk wata nafila da za ka yi kafin fitowa alfijir shine ka bayyana shine asali duk wata nafila da za ka yi daga fitowar alfijir zuwa faɗuwar rana to wannan kuma asali shine yin karatun mai a ɓoye idan za ka yi nafila raka a biyu bayan magariba to abin da ya fi shi ne ka yi karatun a fili amma in ka yi a ɓoye ma shi ma kuma ya yi na fatan gani idan yanzu ka zo za ka yi raka a biyu bayan azahar sai ka yi karatu a fili malamai suka ce ba komai a kanka sai dai wasu daga cikin malakiya suke cewa irin abin da ya hau kan mai farilla shi ne ke hawa kan mai nafila amma da yawa suka ce ba komai sallar ka ta yi sai dai abin da ya fi cancanta shi ne rana za ka karanta surori fiye da ɗaya to za ka yi bismillah idan karatun a fili ne tun da dama shi ne abin da ya fi sai ka yi bismillah a asirce na batan gani tambayarsa ta uku yake cewa wannan ya ce menene fasarar wannan aya inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم كما إتما الدعاء addu'a ce wacce ya kamata a rinka yinta don neman kariya ma'ana me fasarar wannan ayar kuma wannan ayar din addu'a ce da ya kamata mutum ya rika yawan yinta saboda neman kariya a to fasarar wannan aya a takaice shine Allahu tabaraka wa ta'ala yace wato ana magana ne akan Annabi Hud ko Annabi Hud yace kamar allolinmu sun washe ka ne akwai wasar alloli a dangane da kai kwakwalwarka ta dan tau sai yace inni tawakkaltu ala Allah ni na dogara ga Allah ne rabbi wa rabbikum wanda yake shine ubangiji na kuma shine ubangijinku ma min dabbatin babu wata halitta naka ce dabba kullu ma yadubbu alal ard duk abin da yake tafiya akan ƙasa ko wane ne ko tsuntsu ne ko kwaro ko mutum ko akuya ko ma menene wannan sunansa dabba da mata gani ko da dan adam ne ko da malami ne ko ma wane ne illa huwa akhidun bi nasiyatiha face Allahu tabaaraka wa ta'ala shi yake rike wato da control din wannan mai rai din annasiya ana nufin wato gashin goshi Allahu tabaaraka wa ta'ala yace nasiyatin kadhibatun khati'a gashin goshi ana nufin shi mutum shi abu da halin makaryaci mai saban Allah to aka ce nasiya ana nufin gudanarwar bawa ga baki daya da girmanka da rashin lafiyarka da lafiyarka da arzikinka da dukkan taharukat ɗinka wannan shine nasiya ɗinka to Allahu tabaraka wata'ala shine yake rike da nasiyar kowa inna rabbi ala siratin mustaqim lallai ubangiji na shi yake shiryar da mutane tafarki madaidaici inna rabbi ala siratin mustaqim malamai sun yi manganu kamar guda uku mafiya shahara akan wannan jimla din inna rabbi ala siratin mustaqim wasu ke cewa abinda ake nufi inna rabbi ala siratin mustaqim ubangiji na yana hukunci da adalci shine siratin mustaqim din ina fata gani domin ka duba larabcin a ce fulan ala siratin mustaqim wane yana kan tafarki madaidaici ko musa ala siratin mustaqim kullum muna addu'a cikin suratul fatiha ai ihdinas siratal mustaqim ka shirye da mu hanya madaidaiciya in aka ce wane ala siratal mustaqim wane yana kan hanya madaidaiciya to ana sai aka ce inna rabbi ala siratal mustaqim ubangiji na yana kan siratal mustaqim kaga Allah tabaaraka wa ta'ala shine Allah to abinda ake nufi shine ubangiji yana hukunci na adalci haka wasu da yawa daga cikin magabata suka fassara wasu suka ce inna rabbi ala sirati mustaqim lallai ubangiji na fashi yake dora mutane shine mai shiryarwa wasu ka ce inna rabbi ala siratin mustaqim lalle biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala ita ce hanya madaidaiciya wallahu a'lam yace to ita ma addu'a ce da mutum zai yi domin neman kariya annabi hudu alaihi salam ya karanta wannan ko ya faɗi waɗannan kalmomi ne a matsayin me a matsayin addu'a ko me ya faɗa ne a matsayin jaddada tauhidi ya gwada musu shifa Allah shine ubangijinsa kuma shine ubangijin dan yace inna rabbi inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbu na dogara ne ga Allah ubangiji na ubangiji ka tauhidi kenan ba wai yayi addu'a bane cewa Allah ta'ala ka kare ni daga sharrinsa saboda ka abin da ya kamata shine mutum ya karanta alqur'ani akan iya karanta ko ina dan neman albarka dan neman biyan bukata dan neman kariya amma akwai ayoyi da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi magana a iya karanta su ko surori wajen neman tsari ko kuma wajen fassara su zaka ga neman kariya ne misali kamar qul a'udhu bi rabbil falaq da kuma qul a'udhu bi rabbin nas annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ba wani mai neman kariya da ya taba neman kariya da abin da ya kai waɗannan surori guda biyu in dai neman tsari ne ba wanda ya kai duk wato surori mutum zai karanta ba abin da ya kai qul a'udhu bi rabbil falaq da kuma qul a'udhu bi rabbin nas shi yasa manzo Allah ya karantar da mu cewa duk bayan sallar farilla ka karanta qul huwallahu ahad sau daya qul a'udhu bi rabbil falaq sau daya kul a'udhu bi rabbin nas sau daya amma bayan sallar asuba ka karanta sau uku uku bayan sallar magriba ka karanta sau uku uku sauran kuma sau dadde lalle matakar mutum ya jimanci wannan Allah tabaraka wa ta'ala zai kare shi daga sharruka da yawa sharrin dan adam da arjani da kai kawo na rayuwa Allah ta'ala zai ba shi kare so daga irin su kursi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada ya zo cikin nasoshi ingantaccen hadisi hadisai karanta kursi saboda haka wannan dai a takaice ba wai kai tsaye ta magana akan neman kariya ba ne to yana da kyau mutum sai ya sami wato abu da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ma'anar tana gwada kariya ɗin na yawanci za ka ga mu sai mutum ya kama karanta wani abu daban wanda alhali kun ba haka ya kamata ba a ce to yanzu a masa addu'a ya zama mutumin kwarai sai a ce to a karanta tahiyya bakin salihi kaga me alakar wannan da wannan kuma ƙarshen tahiya tauhidi ne shahada ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la sai kuma ce kar karanta wannan an ka ce salihina ayi shiru gani ko mutum yazo ana karanta wato ana addu'a sai kama waɗansu ayoyi kana ji sai ga basu da alaka da irin wannan abin fa da muke yi yanzu muna yin addu'a ne akan wani al'amari zai yi tafiya Allah ya tsare shi da shi lafiya sai ka je na karanta wani abu ko ana wani inzari ana tsoratar da mutane wani abu ko ana ba da labarin asahabin rasi ko ana magana akan yahudawa fa an halaka da su shi kuma zai yi tafiya kana ta karanta masa ayoyin halaka Allah rufa sai wallahu alam wannan shine a takaice idan yawa karin bayani akan wancan abin da ke son ce shine idan wato limamin masallaci ya wakilta wani sai wani daga cikin mutanen masallaci sai ya gano cewa akwai matsala to ya kamata ya sami shi wannan limamin sai ya ce to wani da ake wakilta shi akwai kaza da ya kamata a masa bayani don ya gyara kaza da kaza ko don ya inganta kaza da kaza la'alla shi bai ma gane wannan matsalar ba shi limamin mun a gaya masa shi kuma zai iya gaya masa to sai ya zama mai an sami gyara cikin yanayi mai kyau ba kawai kai tsaye mutum ya ji a ba ma son kaza ba ma son kaza ba to wannan ba shine abin da ya kamata ba mutane ana kokarin a gyara su ne ba ana kokarin a kokore su bane a Madina akwai wani masallaci haka limamin su da yawa daga cikin mamu suke ta samun matsala sun ce daina yawan karanta qul huwallahu sa tayi yawa yace ni kuma ba ku isa ba kuma ni aka saka limami ba da za ku yi akai ta gogawa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ziyara masallaci manzo Allah ya ja sallah to kaga ba a kawo korafi kace ya rasulullah to muna da matsala da shi kullun kulhuwa kullun kulhuwa mun yi mun yi sai manzo Allah ya zo kai ya kai haka ne yace ya rasulullah haka ne gaskiya sai me yasa yace ni ina son wannan suran ne fa innaha sifatur rahman domin ita siffar Allah ce domin Allah ta'ala ce kul huwallahu ahad kace shine shi shi kadai kaga lafazin ahad fa wani irin lafazi ne da ba wanda ya sai gina wannan abun ba dan qur'ani ya zo da shi ba ba wanda ya sai faɗi wannan kalmar domin a larabci idan ka ce awwal akwai me akwai sani in ka ce wahid akwai ithnain duk abin da zaka faɗa akwai na biyan to amma ahad dan zaka ce na biya zaka ce baka isa ba ba wanda ya larabcin da zai ce ahad ɗaya kenan ko to na biyun ya ake faɗa da irin wannan ginin babu ba wanda ya sai wannan duk duniya kaga Allah kenan subhanahu wataala shi yasa annabi sallallahu ya inganta da gare shi yake cewa duk wanda ya karanta ta za a bashi lada kamar ya raba qur'ani gida uku ya karanta izu 20 tana da girman sha'ani yace santa nake saboda siffar ar-rahman ne sai manzo Allah ya ce san hubbuka iyaha adkhalaka aljanna san da kake mata ka zama dan aljanna to saboda haka wato al'amura ya kamata rika bin su a hankali da kuma salo wanda ya dace da mu'amala ta haƙuri da kuma bin abubuwa yadda ya kamata muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya datar da ku amma dai duka dai waɗannan al'amura duka dai alkhairi ne domin duka dai an haɗu ne akan ya za a yi a wani lafiya buwar kiyama ita kawo haka wanda shi me yasa kaza duba jayayya ce ko kuma tattaunawa akan wani abu na tara duniya ba duri akan addini ne saboda lokaci in kai tsamgaran ka zaka ga dan yin maganganu wani ya ce kaza wani ya ce kaza a fagen addini wannan din ma alkhairi ne da ya haɗu da wato muka haɗu a kansa domin a masallacin mu ne muke tattauna da wani a kaza wani ya ce kaza su wani su ra'ayin su kaza ai haɗuwa ce dai akan alkhairi wallahu alam yau muna hudu ga watan ramadan ko shekara ta 1400 da 46 wanda yake hudu ga watan uku shekara ta 2020 uku miladiya insha Allah za mu tashi aya ta 116 bismillah
أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قادمون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم
حياك الله الله تبارك وتعالى يتي وقالوا اتخذ الله ولدا وقالوا كما سكتي اتخذ الله ولدا الله تبارك وتعالى يا رجلا sai Allah ta race subhanahu sarki ya tabbata gare shi bashi da da ballahu ma fi samawati wal ardh abin da yake akwai shi ne ba shi da ɗa sai dai duk abin da yake sammai da ƙasai mallakarsa ne kuma dukkaninsu bayinsa ne kullum lahu qanitun dukkanin kowa da komai komai da komai yana biyayya ne ga Allah tabaraka wa ta'ala badi'us samawati wal ard Allah tabaraka wa ta'ala shine makagin sammai da ƙasai shi ya halicce su wa idza qada amran idan ya nufaci wani abu ya hukunta shi ya kaddara cewar kaza zai faru fa inna ma ya ƙulu lahu kawai zai ce wannan abin ne kun fa ya ƙulu sai ya ce kun ya ce wannan abin ya faru ya kasance fa ya ƙulu sai kuma ya kasance Allah ta baraka wa ta'ala ya ce wa ƙalu ta kaza Allah walada suka ce Allah ya riƙi ɗan suwa suka faɗi wannan wasu suka ce Yahudawa wasu ka ce a nasara ne suka fara wasu ka ce a kafiran cikin larabawa domin su yahudawa sun ce uzairu dan Allah ne kaga kenan me su ma sun ce Allah yana da dake nasara kuma sun ce me annabi isa dan Allah ne kenan su ma sun ce me suna cikin qalu takhadallahu walada su kuma kafiran cikin larabawa suke cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne ya zanto me su ma wa qalu ittakhadha Allahu walada din kin sura to dukkanin su wasu malaman suka ce ana nufin waɗancan ana nufin yahudu wasu suka ce nasara wasu suka ce mushriki arab amma dukkanin su din kowa ya faɗa kaga alqur'ani kenan kowa ya faɗa sai Allah ta'ala ya haɗa su dukansu ya ce wa ƙalu da khadar Allah walada kowa a cikin wannan ɓangarori guda uku sun ce Allah yana da ɗa sai Allah ta'ala ce subhanahu sarki ya tabbata gare shi Allah ta'ala ba shi da ɗa mafi munin abin da ya tsana kenan a ce yana da mata ko yana da ɗa ya ce kun huwallahu ahad Allahu samad shi kaɗai ne kuma kowa yake da bukata gare shi zai koma kowa zai ce ya Allah ka mana kaza ya Allah ka ban kaza yanzu a iya masallacin nan kowa a yau din nan ya roki Allah tabaraka wa ta'ala kaza wataƙila in an tambaye ka sau nawa baka sani ba daga kashin ka daga bacci fa iya nan gurin to shine as-samad kowa ya debo bukatar sa gurin sa zashi subhanahu wa ta'ala a cikin dan adam ba wanda zai iya irin wannan al'amari din idan aka samu wani adadi na mutane wani ya tambaye ka kaza wani ya tambaye ka kaza sai ka ranka ya ɓaci to ni ya kuke so ne ne wannan ma ya ce na masa kaza a iya fa gidanka ba sai ka ji ka fara hancin yaya kuma ko da fa da wannan abin din ku bari abu abin daki daki ma saboda kai mutum ne Allah tabaraka wa ta'ala kowa da komai da kwari da bishiyoyi kana fita za ga wata bishiyar mata lafiya tana neman Allah ta'ala ya bata lafiya wani kwaro yana nan bashi da lafiya wata tsuntsuwa tana nan bata da lafiya wani mutum yana nan bashi da lafiya kowa ya mai da al'amari zuwa ga Allah tabaraka wata'ala to shine yace kowa gare shi yake koma yace subhanahu sarki ya tabbata gare shi Allah tabaraka wata'ala kalmar tasbih yana son tasbihi shi yasa zaka ga al'amura in suka faru na mamaki ko na kawar da tauhidi sai Allah ta'ala ce subhana ran kiyama zai ce da annabi Isa kai kace da mutane su rike ni ni da mahaifiyata a an takulta linnasi ta khizuni wa miya ilahaini min dunillah kai kace da mutane ku dauke ni ni da mahaifiyata a matsayin alloli guda biyu mu kyale Allah mai annabi Isa zai ce subhanak ya Allah sarki ya tabbata gare to yana daga cikin wato dabi'a ta magabata in abu ya faru na ban mamaki sai mu ce ce subhanallah wato tukunne yanzu mutum yayi refreshing din tauhidinsa ya tsarkake Allahu tabaraka wa ta'ala wa nan da Allah ta'ala ya bada labari ne fa akan abin da su suke faɗa Allah ta'ala yana da ƙasa yace subhanahu sarki ya tabbata gare shi shi yasa qur'ani yazo da dukkanin tasrifatul lugha akan kalmar tasbihi ma'ana fi'ili amri tasbihi yazo fi'ili mudari'i tasbihi yazo fi'ili madi tasbihi yazo masdari kuma tasbihi shi ma Allah ta'ala yace sabbih isma rabbikal a'la kaga sabbih wannan menene umarni ne fi'ili amri ne ko future tense ne wannan umarni ne kai tasbihi ne aka ce a wani gurin yace yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard me ma'anar yusabbihu lillahi ana yi ko abin da ke cikin samai da ƙasa suna tasbihi ga Allah kaga yanzu continuously ne yanzu yanzu fa ana yi can kuma ya ce kai tasbihi nan kuma yace ana yi a wani gurin sai yace sabbaha lillahi ma fis samawati watul ard abin da ke cikin sammai da ƙasai sun yi tasbihi wannan wani irin aiki ne madi ne ko pass ne ya riga ya gabata kaga kenan kayi ana yi an yi a wani guri sai ya ce fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tasbihun fa subhanallahi kaga fa subhanallahi mazdari din kenan root din kalmar ma kenan gaba daya Allah ta'ala ce to sarki ya tabbata ga Allah safiya da mareci Allah tabaraka wa ta'ala ce sun ce Allah na dada subhanahu sarki ya tabbata gare shi bal lahu ma fi samawati wal ard naka ce bal ana kore abin da ya gabata a tabbatar da abin da zai zo mana an kore cewa Allah ta'ala bashi dada abin da ke cikin samai da kasai dai duka wannan nasa ne dukkanin abin da ke cikin samai da kasai bayin sa ne kuma mallakar sa ne ya zo cikin sahih bukhari كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك dan adam ya karyata ni inji Allah tabaaraka wataala ce dan adam ya karyata ni kuma bai kamata dan adam ya karyata Allah ba yace wa shatamani wa lam yakul lahu dhalik dan adam ya zage ni bai kamata kuma ya zage ni ba inji Allah tabaaraka wataala Allah tabaaraka wataala yace fa amma takdibuhu iyaya karyata ni da ɗan adam ya yi kuwa fa za'ama anni la aqdiru an u'idahu kama kana ɗan adam da ya raya cewar ba zan iya dawo da shi kamar yadda ya zamto ba to ya karyata ni idan ka ji cewar in ka mutu Allah ta'ala ba zai dawo da ranka ya maka hisabi ya tayar da kai ba to ka karyata Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ta'ala ya ce wa amma shatmuhu iyaya amma karyatawar dan adam gare ni kuwa faƙauluhu li waladun shi ne wato zagin Allah ta'ala bawa ya ce ina da ɗa da Allah ta'ala duk wanda ya ce Allah na ɗaya zagi Allah kada ke nan idan ana idin wato milad masihi annabi isa ran da aka haife shi ana yin wato idin christmas to bai kamata ka yi musharaka ba bai kamata ka yi tarayya da su wajen yin murna ko na makamancin haka ba saboda me a lokacin suke cewa yau ba aka haifi Allah ta'ala irin ce ranar da Allah ya haifi wato ranar zagin Allah ke ya ce ƙaryata ni shi ne mutum a zagina shi ne mutum ya ce ina da ɗa Allah ta'ala ce fa subhani sarki ya tabbata gare ni kaga wannan aya ce subhanahu sarki ya tabbata gare shi balla kuma fi samawati wal ard yace fa subhani an attakhidha sahibatan aw walada sarki ya tabbata gare ni a cewa na riki mata ko ɗa Allah tabaraka wataala ce kullun lahu qanitun kowa da komai masu biyayya ne ga Allah tabaraka wataala ne aka ce qunut shine wato miƙa wuya da kuma sallamawa kuma qunut tana nufin ibada da kuma biyayya ga Allah tabaraka wataala magabata sun yi sabani cewa wannan aya kowa da komai take magana akai ko kuma tana magana a wasu bangarori ne daban misali tunda Allah ta'ala ya ce wa qaluka khadallahu walada da suwa ake ana nufin cewa ana magana da nasara ne ko da yahudu ko da mushrikan larabawa wasu suka ce ana magana da yahudu ne wasu suka ce da nasara wasu suka ce da mushrikan larabawa wasu kuma suka ce da dukkanin su ake da duk wanda ya biyo bayan su shi ma ya ce Allah yana da da lalle wannan magana za ta fi zama daidai kowa da kowa duk wanda ya ce Allah yana da da to da shi ake yi wa raddi cewa Allahu tabaraka wa ta'ala kowa da komai fa yana biyayya ne gare shi kuma kowa bawansa ne sai Allah ta'ala ya ce badi'us samawati wal ard shine wanda ya kirkiri sammai da kasai bai taba ganin sample ba shi ya halicci sama ba tare da ya ga sample ba shi ya halicci kasa ba tare da ya ga sample ba subhanahu wa ta'ala abinda Allah ta'ala ya dan adam dama ya kirkiri wani abu na fasahar zamani ko ɓangarensa to fa zai zama akwai wani abu da ya gani ko da ba irin wannan abu ba akwai dai wani abu da ya gani a matsayin sample wanda mutane suke aiki da shi sai ce to bari ya musu shi kuma wani wanda ya fi wancan sauki dole akwai wani abu da ya gani ina fata an gani yanzu ga wannan katakon da ake dora alkur'ani me wannan abin fa dole akwai abin da ya lura kafin ya fare wannan ko da ya lura da cewa mutane su buɗe hannunsu su riƙe ko kuma ya lura cewar in an ajiye a ƙasa ko dole dai akwai wani abu da ya gani kafin sai ya tunanin bari na yi kaza amma Allah tabaraka wa ta'ala bai ga wani abu ba ya halicci sammai da kuma ƙasa lalle wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ce fa inna ma yaqulu lahu a fa idza qada amran idan Allah tabaraka wa ta'ala ya nufaci wani abu qada a larabci ana nufin gama abu qada akan ce qudiya alaihi idan mutum ya mutu a ce ai an kai shi shi qudiya alaihi idan ka ce qada an kanta Allah tabaraka wa ta'ala yace wa idza qadaytum manasikakum me ake nufi da wannan idan kun gama aikin wannan aikace aikace na aikin haji fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram ko فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم idan kuka kammala aikin ku ambaci Allah kada qada din ana nufin an kammala to anan sai Allah ta'ala ya ce wa idza qada amran idan ya kaddaru wani abu kenan kenan abin ya riga ya kasance ma kenan fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun domin malamai sun yi maganganu da yawa cewa to yanzu in an ce fa'iza wai za ka ba amuran idan yana son wani abu ya zamto sai ya ce da abin ya kasance sai ya kasance suka ce to ya za a cewa abin da babu shi kasance ai ana magana da abin da yake akwai shi ne ai kenan idan abba shi ya kasance sai ya kasance to a cikin wannan kuma yanzu abin an riga an kasantar da shi kuma sai aka ce ya kasance ya zanto tikirarin kenan sake nanaci kenan ko sake karfafa zance kenan wasu malamai suka ce a abinda ake nufi shine idan Allah tabaraka wa ta'ala zai ce abu kasance to ai wannan abun kamar ma ya kasance ne kawai tunda zai yi dole inda Allah ta'ala ne ce yi ka zama zai zama din to kawai sai salan ari ya zo da cewa idan ya kasantar da abu in ya kaddara abu sai ya ce kasance kafin fa ya ce abin ya kasance ya ma kasance saboda yiwuwar abu tunda Allah ne subhanahu wataala shi dan adam shine zai iya cewa zan yi kaza dama yana neman taimako ne da gurin Allah ta'ala kuma yazo abu bai yiwa amma Allah ta'ala ce zai yi kaza wannan abu zai yi saboda ka sai sigar aya ta zo da wannan yanayin da yake gwada maka abin ma ya riga ya faru kawai wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun in ya kaddara wani abu sai ya ce da abin kasance sai kuma abin ya kasance subhanahu wata'ala ba ta lokaci ba ba tare da ganin sample ba ba tare kuma da lalle sai ya hada sinadarin ginin abin ba yana daga cikin hikimar Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta dan adam annabi adam alaihi salam da sinadarin mai kasa amma in ya ga dama zai halitta annabi adam ba tare da kasa din ba amma ya halicci dan adam da sinadarin kasa sau da kai yakan halicci al'amura in ya ga dama da wani sinadari kamar mala'iku da mai da haske kamar aljanu da da wuta Allah ta baraka wa ta'ala ya ce wa ƙalar lazina la ya alamu na laula yi kallimun ba wa ƙalar lazina la ya alamu waɗanda ba su da sani suke cewa laula yi kallimun Allahu inda dai Allah zai mana magana auta a cina aya ko wata aya alama ta zo mana wato in wannan zai faru to zamu imani sai Allah ta'ala ya ce kazalika qala allazina min qablihim kamar haka waɗanda suka zo kafin su su ma suka faɗa mithla qaulihim irin maganar su kwatankwacin maganar su Allah ta'ala ya ce tashabahar qulubuhum zukatan su sun yi kamanceceniya kad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce lalle mun bayyana mun fayyace ayoyi ga mutane da suke da yaƙini mana mutanen da suka yarda Allah tabaraka wata'ala shine Allah Allah tabaraka wata'ala yace wa qala allazina la ya'lamuna laula yukallimuna ba waɗanda ba su da ilimi suke cewa da dai Allah zai mana magana suwaye allazina la ya'lamun ibn abbas da mujahid yake cewa wato ibn abbas yake cewa allazina la ya'lamuna sune yahudu ɗalibinsa mujahid an rawaito asar da gare shi ke cewa su ne nasara katada shi kuma an rawaito da gare shi ke cewa su ne mushrikan larabawa kaga alkur'ani kenan dukkaninsu kowa ya yi irin wannan da'awar cewar da dai allah ne zai mana magana domin su yahudu sun faɗa wa annan musa alaihi salam sai dai in allah ne zai zo da kansa tare da mala'iku su rako shi to za mu yi imani su ma nasara suka faɗa ka su ma kuma mushrikai cikin larabawa su ma suka faɗi cewar inda dai a ce ƙur'ani zai zo ne irin yanda wato a taura ta sauko a dunkule kuma muga Allah ya zai mana bayani cewar shi ya turo ka da za mu imani sai Allah ta'ala ya haɗa su wa qala alladhina la ya'lamun wanda ba su da ilimi ba su da sani cewa la ya'lamun ba ana nufin basu da basu da masaniya akan hujjar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo bane a suna da sani amma idan mutum yayi ilimi sai bai aiki da shi ba ana la'akari da shi a matsayin mara ilimi ai akwai littattafa a hannayensu kuma akwai dalilai da ya tabbatar musu da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne amma tare da haka suka yin imani sai Allah ta'ala ya siffata da cewa la ya'lamun wanda ba su da ilimi suke cewa laula inda dai a ce alkur'ani duk inda allahu tabaraka wata'ala ya ce laula ko walaula ko falaula ana nufin halla ina ma dai inda dai sai dai wato cikin sha'anin annabi Yunus alaihi salam yayin da annabi wato kifi ya hade shi Allah ta'ala ce falaula annahu kana minal musabbihin wannan laula din ce kadai wato ma'anarta ta sha bamban ita kadai da sauran amma dukkanin laula din ko falaula ko walaula dukkanin su ma'anar su ɗaya ne ma'anar kuma shine me inda dai kaza kaga shi kuma annabi Yunus ai tasbihi yake sai Allah ta'ala ya ce falaula ana nufin da dai a ce ya zamto cikin masu tasbihi ko ana nufin ba dan ya zamto cikin masu tasbihi ba nabiyin ake nufi ba dan ya zamto cikin masu tasbihi ba lalabi safi batnihi ila yawmi wasu da zai zauna a cikin kifin nan har a tashar kiyama amma yana cikin kifi yana cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yana ta wannan tasbihin sai Allah ta'ala ya sa wato fanabarnahu bil ara'i wato kifi yaje amansa a gefen kogi din ko a gefen teku din sai Allah ta'ala ce ba dan ina fata an gane nake ne don aka ce laula inda dai kaza shi kuma ya ce zai sai Allah ta'ala ce ba dan yayi kaza ba ina fata an gane wato da an yi da kuma da dai an yi saboda duk inda aka ce falaula ana fin da dai kaza shi kuma na waccar safat ana nufin ba dan yayi din ba wa qal ladina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina aya ko wata alama ta zo ta nuna mana cewar kaifa ta tabbatar mana cewar kaifa da gurin Allah ne subhanahu wata'ala sai Allah ta'ala ya ce kazalika qala ladina min qablihim kamar haka ne waɗanda suke kafin su suma suka faɗa sauran kafirai wanda suka gabata mithla qaulihim kwatankwacin maganas tashabahal qulubuhum Allah tabaaraka wa ta'ala ce zakatansu sun yi kamanceceniya da kafiran farko da wanda suka biyo baya zakatansu sun yi kamanceceniya iri ɗaya dukkanin su dai ba su imani da Allah ba dukkanin su dai ba su imani da manzannin su ba dukkanin suna jayayya kamar yanda mu'minai zakatansu suna kamanceceniya idan ka karanta kissar wani ko tarihin wani daga cikin magabata na kwarai sai ka ga irin halayya ce da ake bukatar na yanzu su yi ko irin aikin dai da ake yi ne yanzu ko da na yanzu bai kai wancan 100-100 ba zukatan dai suna kamancece ne saboda haka ko da yaushe muminai zukatansu irin wato suna da kamancece ne kamar yadda kuma su ma wanda suke kafirai zukatansu suna da kamancece ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابه قلوبهم قد بينا الايات لقوم يوقنون حقيقه من بين ايوي alamomi dalilai a wato domin wato ga mutane domin su yaqini ga Allah tabaaraka wa ta'ala su yaqini cewa wannan manzo din manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yace inna arsalnaka bil haqq na'am إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم
طيب الله تبارك وتعالى يقول إنا أرسلناك بالحق lalle mun turo ka da gaskiya bashiran wa nadhiran bashiran a matsayin mai albishir ga mutanen kwarai wa naziran kuma mai gargaɗi ga masu saɓo ga kafirai cewar su fa kiyayi kansu wala tus'alu an ashabil jahim ba za a tambaye ka dangane da yan wuta ba me yasa aka sa su a gidan wuta ba inna arsalnaka bil haqq wannan kalmar al haqq din wasu malamai suka ce abinda ake nufi da ita shine da gaskiya mun aiko ka da gaskiya wato addinin gaskiya wasu ka ce ina arsalaka bil haqq ana nufin mun aiko ka da gaske kai din fa manzon Allah ne wasu ka ce bil haqq mun aiko ka da alqur'ani domin shine al haqq kaga dukkanin abubuwan guda uku alqur'ani wato ayar za ta yi daidai da su annabi sallallahu alaihi wasallam da gaske manzon Allah ne alqur'ani gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ke kira zuwa gare ta kuma bashiran kai mai albishir ne ga mabiya Allah tabaraka wa ta'ala wanda suka masa biyayya kana musu albishir da cewa za su shiga gidan aljanna wa nadhiran kuma kai mai gargadi ne kana tsoratar da waɗanda suka ƙi yin imani da Allah wanda suke saba wa Allah tabaraka wata'ala cewa fa akwai azaba wala tus'al wasu na karantawa wala tas'al karka yi tambaya karka yi bincike idan muka ce wala tas'al dangane da ɗan wuta idan kuma karanta wala tus'al ana nufin kai din ba za a tambaye ka dangane da su ba me yasa suka shiga wuta ba za a kama ka da wannan ba a tambaye ka ba idan ka karanta wala tasal ana nufin wato kai din kada ka yi tambaya dan me aka sa su gidan wuta a'a sakamakon ayyukan su ne na kare ko sallallahu alaihi wasallam na ina ga zan kara aya ba yake wala tasal an ashabul jahim na'am
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون
حياك الله الله تبارك وتعالى يسي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى يهوداوا da nasarawa ba za su yarda da kai ba hatta tattabi a millatahum har sai in ka bi addininsu qul inna hudallahi huwal huda kace wato shiriyar Allah ita ce shiriya mana addinin Allah fa na musulunci shine addini su yahudu ba za su yarda da kai ba su nasara ba za su yarda da kai ba hakikanin yarda sai in kana kan irin addinin su inna hudallahi wal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum Allah tabaaraka wa ta'ala ce lalle idan ka bi san zuciyarsu soye soyen zuciyarsu wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da allazi ja'aka min al-ilmi bayan abin da ya zo maka na daga ilimi ma'ana bayani ya zo maka cewar addinin Allah shine addinin musulunci wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min duk wanda ya kama wani addinin musulunci a matsayin addini to ba za a karba ba ba'da allazi ja'aka min al-ilmi bayan abin da ya zo maka na bayani na wato addinin musulunci malaka min Allah min waliyin idan ka ƙi to bakka da wani majibincin al'amari wala nasirin ba kuma bakka da ainihin mataimaki ba za su yarda da kai ba sai ka bi addini ba za su yarda da kai ba sai ka bi wato soye-soyen zukatansu lokacin da annabi sallallahu alaihi sallama aka ce ya rika kallon aka umarce shi da kallon baitul maqdis wato a matsayin alƙibla qudus masjidul aqsa sai yahuda suka rinka jin daɗi cewar gashi ya dawo alƙibla su ma yake kallo saboda haka sai ganin akwai sauƙi domin dama shi kullum wanda yake ba kai ba so yake ku yi tarayya cikin wasu al'amura shi sallah ta ce waddu lautudihinu faiduhinun so suke kullum ku ɗan sassauto kudan matso su ma sai su matso sai a haɗu kullum wanda ke ba musulmi ba abinda ke so kenan kai ka ɗan rage shi sai ya matso sai ku haɗe a guri ɗaya to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake kallon alƙibla shi da sahabbai sai suke jin daɗi to da Allah ta'ala ya wato ya umarce shi da cewa ya koma kallon Ka'aba sai suka ɓata rai shi dan me zai bar kallon alƙiblar su ya gwada cewa shi fa komai su yake saba musu kenan suka ɗauki zafin kai da maganganu dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah tabaraka wa ta'ala ce ba za su taba yarda da kai ba ba za ka taba gamsar da su ba sai in ka bi son zuciyarsu ba'da allazi ja'aka min al-ilmi bayan abin da ya zo maka na ilimi na gaskiya wahayi daga Allah tabaraka wa ta'ala idan kai wannan malaka min Allah min waliyyin wala nasir an ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan amma wanda ake nufi shine mu domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai bi son zuciyarsa ba amma Allah ta'ala ya ce wala in ittaba'ata ahwa'ahum taba'ata kaga ana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai me mu ake nufi ko mutun daya idan ka bi son zuciyarsu ba'da allazi ja'aka bayan abin da ya zo maka min al-ilmi malaka kaga damirin annabi sallallahu alaihi wasallam mutun daya ne min Allah min waliyyin wala nasir amma wanda ake nufi shine wa wato mu domin shi annabi sallallahu alaihi wasallama bai yabin son zuciya Allah ta'ala ya ce allazina atainahumul kitab waɗanda muka ba su littafi karanta muku waɗanda muka ba su wato littafi ibn abbas yake cewa allazina atainahumul kitab sune ahli safina kimanin mutane 40 ne da su Allah ta'ala yake wasu kuma suka ce a a allazina atainahumul kitab sune atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi wasu kuma suka ce a'a ana nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sune allazina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi suna karanta shi haƙiƙanin karanta shi shine yatlunahu haqqa tilawatihi haka wasu ka fasara wasu ka ce yatlunahu suna bin sa haqqa tilawatihi haƙiƙanin bin sa domin a larabci aka ce tala ana nufin karantawa kuma tala ana nufin bi ana nufin bi yatlunahu haqqa tilawatihi suna binsa haqiqanin binsa ko yatlunahu haqqa tilawatihi suna karanta shi haqiqanin binsa wato suna bin wannan wahayi ko wannan littafi din ulaika yu'minuna bi Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce waɗannan sune wanda suka yi imani da shi haqiqanin imani wa man yakfur bi duk wanda ya kafircewa wato wahayin da Allah tabaaraka wa ta'ala yi fa ulaika humul khasirun irin waɗannan su ne masu hasara Allah tabaraka wa ta'ala ka kare mu na'am saboda ka anan zamu dakata insha Allah gobe insha Allah sai mu tashi aya ta 123 muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sami tarayya cikin lada cikin abin da muka karanta daidai na fassara mana daidai